الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد wannan darasi ne da muke gabatarwa game da littafin imam suyuti tanasu kudurar fi tanasu bisuwar wanda ya yi shi ne don nuna munasaba ko mu ce dacewa tsakanin surorin alkur'ani surar da ta kare da surar za ta zo bayanta ko surorin da ma suka gabace ta ita surar da kuma addirasa al-mawdu'iyya al-adadiyya li suwar al-qur'an al-karim wannan kuma ba cikin littafin yake ba amma muna ƙara shi ne saboda ƙarin fa'ida bincike ne kan waɗansu abubuwa da suke da alaƙa da wato surorin alkur'ani mai girma ta fuskar adadi ko mawdu'i muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya to za mu fara ne kamar game da al'ada ta gabata al'adar mu ta karatu kenan muna fara ne da addirasa al'adadiyya al'adadiyya al-mawdu'iyya ko al-mawdu'iyya wal adadiyya suratul nisa'i suran mata kenan wadda akwai ambaton mata a cikin ta an gane ko at-tartibul mushafi kamar in an dubi jerin alqur'ani yadda aka sanya surorin alqur'ani jeri daga sama kenan ita ce sura ta hudu kenan da an ga fatiha sai bakara sai ali imran sai nisa'i sannan at-tartibun nuzuli in muka duba cikin al-itqan fi ulumil qur'an wajen abinda imam suyuti ya kawo na al-imam al-ja'bari ita ce sura ta 90 da uku amma abdullah at-tayyar doktor abdullah at-tayyar a cikin mutashabihatul alfaz ya kawo ta ita ce sura ta 92 game da sabka at-tartibun nuzuli kenan ina fata ana fahimta ta sannan kuma adadin sunanta suratun nisa afwan sannan ana kiranta suratun nisa al-kubra an gane ko saboda akwai suratun talaq ana kiranta suratun talaq as-sughra ko kuma al-ina ganin qusra ne asugura karama ko kuma alkusura a ce da yi matakaiciya wadda ba ta da yawa saboda an ce sugura wani na ɗauka cikin ƙur'ani akwai babba akwai karami an gane ko shi sa ake cewa qisaru suwar ba a cewa sigharu suwar dan ka wani mabandaci ya ketaro da wata tashi banna an gane ko suratul talaq ita ce ake kira suratul nisa al abin nan alkusura ko kuma suratul talaq as-sughra kamar da wadansu ke cewa muna ganewa ko to adadin ayoyin suratun nisa'i a adadi na ashami an gane ko wanda aka danganta zuwa ga kasar sham riwaya ta sham kenan ayoyi ne 177 sannan kuma adad na kufa alkufi kenan ayoyi 176 to adadi kuma na sauran wurare aya 175 kenan adad almakki da almadani da albasri na fata an fince 175 to adadin haruffanta harafi 15,937 ne da 937 adadin haruffan surutun nisa 15,937 15,937 wa adadul kalimata adadin kalmominta tana da kalmomi 3,712 banda haruffa ba a samu fi da wani ila adadin kalmominta 3,712 adadin kalmominta 3,712 na fata an fahimci ne الدكتور عبد الله الطيار cikin ayatul mutashabihat yace fiha nasikhun wa mansukh a cikin ta kina akwai aya nasikh wadda ta shafi hukuncin wata aya wa mansukh akwai kuma wadda an shafi hukuncin ta a cikin suratul nisa ina fata ana fahimta ta to duka irin wannan dai fadada bayani ne wani lokaci sai ka iske tana yi wa nasikh din ba shahewa bane am da khas ne wani lokaci dan magabata wani lokaci sun kace nasikh wa mansukh ma'ana sha'ab ne kamar mutlaq da muqayyad duk suna musu itla'in nasikh wal mansukh da kuma al'am wal khas ko kuma lokaci zaman to nasikh din dai wal mansukh din ne ala ayyati hal ba sai mun tsawaita bayar tunda babun nasikh wal mansukh babi ne wanda an san shi cikin al itqan fi ulumul qur'an akwai shi cikin littafai na ulumul qur'an da duk zaka ga suna kawo nasikh wal mansukh har cikin ma hadisi akwai nasikhul hadith wa mansukhihi suke cewa in ka diba cikin littafin at-tahrir wa tanwir zaka zaka gani suna kawo wa malamai da kuma malamai da ulumul qur'an nazalat ba'da al-mumtahina ko mumtahana ta sabka ita wannan suratul nisa'i bayan suratul mumtahana ya an ce mumtahana ismul maf'ul ne ko kuma su suna kiran suratul mumtahina ismul fa'il kenan an ce mumtahina matar da za ta jarrabi musulunci da musulmai ta taso daga makka ta yi hijira sai ta zo ta jarrabi shin musulunci nan da ake faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne sai an kira ta mumtahina mumtahana kuma a'a za a jarrabe ta saboda Allah ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam matan da suka yi hijira ya jarrabe su ko mu ce ma muminai ya kira shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine shugaban mu'minai ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna ku jarrabe su cikin ta zan ismul maf'ul mumtahana to to ita ko kafin ta zo ita ma za ta zo ne ta jarraba ta gani yadda abin musulunci yake amma dai a doke shi mumtahana shine fi fitowa a zahiri karara na alqur'ani ta sabka bayan suratul mumtahana wa qabla zalzala sannan kuma kafin zalzala an gane ko kenan zalzala ita zo bayan ta idza zulzilatil ardu zilzalaha an gane ko to wannan shi dai ne takaitaccen bayani game da dirasa al-adadiyya wal mawdu'iyya game da suratul nisa yanzu zamu dawo cikin littafin tanasuqud durar na imam suyuti yace taqaddamat wujuhu munasabatiha fuskoki na munasaba na suratul nisa'i sun gabata ma'ana can cikin suratul baqara ya kawo waɗansu fuskoki ina fata ana fahimta ta ma'ana fuskokin da suratul baqara ta yi kamanceceniya da suratul nisa muna ganewa kidan mai so zai koma cikin can zai gane su ya kawo munasabar baqara da ali imrana sannan ya kawo munasabar baqara da kuma wato suratul nisa ya kawo bayanai can cikin littafin abin nan yawwa yanzu kuma sai imamu suyuti ya ce wa aqulu kuma zan ƙara cewa hadhihi sura aidan wannan sura ita ma kenan suratun nisa ko sharihatun tana mai sharha da ƙara fayyace bayani libaƙiyyati mujmilati suratul baqara na daga ababen da suka zo a dunkule a cikin suratul baqara ko kuma ababen da sun zo amma an ƙara fayyace bayani ba dole bane cikin bakar kawai dunkule sun kasu ana yana nufin akwai sauran bayani wanda an ka ƙara ana mun gane ko faminha yace daga ciki annahu ajmala fil baqara Allah ya faɗi bayani a dunkule a cikin suratul baqara في البقرة كنا قوله إن الله تي كنا أجمل قوله في البقرة تقديم والتأخير ني اعبدوا ربكم الذي خلقكم إن أنك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا كم تاريكم وتم أبنجنكم وندي هلتيكم والذين من قبلكم دون نسكي غبانكم لعلكم تتقون دان سبو سامو تقوى سورة البقرة آية أشن دي وزاد هنا سينا الله يقارى خلقكم من نفس واحدة كنا أنت الله يا هلتيكم أما بأهدي شن درين ويهلتيكم sai ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa kaga daga an ƙara fayyace bayanin yadda an ka halice mu ban sani ko mun fahimta ba yace wanzur yace kuma ka kalla lamma kanat ayatu taqwa lokacin da aya ta taqwa ta kasance fi suratul baqara a cikin suratul baqara gayatan ita ce gaya an gane ko abinda an ka nufata kenan ƙarshe ko da hausa ana cewa gaya kuma akwai tuwo gaya ja'alaha an sanya ta fi awwali hadhihi sura a cikin wannan sura an gane ko at-taliyati laha wadda ta biyo bayan bakar bayan rahin kai tsaye ba mabda ita ce farko can cikin bakara an maida ta gaya la'allakum tattaquna to nan kuma an maido ta bidaya ita ce farko da abinda an ka bude da ita dan saboda munasaba tsakanin farko da karshe ai akwai alaka ko ina fata ana fahimta ta yawwa shine abin da ya kamata eh, mu fahimta to in ma ka diba mai tahqiqin wani littafi a number one ya kawo ƙarin bayani a wannan taba'a da muke amfani da ita ta eh, dirasa wa tahqiq Abdul Qadir Ahmad Atani mm, darul kutub al-ilmiya Beirut Lubnan yace to wa minha kuma daga ciki annahu ajmala fi suratul baqara Allah ya kawo bayani a dunkule a cikin suratul baqara uskun anta wa zawjukal janna an ce annabi annabi adam alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim ka zauna kai da matarka a cikin aljanna wa bayyana huna sannan Allah ya bayyana ana anna zawjatahu cewa matarsa shi annabi adam alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim khuliqat minhu daga gare shi ne aka halicce ta fi qawlihi wa khalaqa minha zawjaha can an faɗi matar shi amma ba a faɗi shi daga gare shi aka halicce ta ba ko ba daga gare shi ba amma da sai an ka bayyana daga gare shi duk da yake zaka iske min hawa sun ce min libayanin jinsi ce wai ma'ana irin jinsin shi ce dan adam an gane ko wasu kuma ce min a'a tabi'idiyya ce ai daga haƙarƙarin shi to kuma wannan shine abin da nasoci sun ka tabbatar sai ai hattara muna ganewa ko wannan yana sa yana da alaƙa kenan wato ta'sirin lugha wato fi tafsirin qur'an al-karim ولها تأثير في الترجيح ولها تأثير في استنباط الأحكام الشرعية ya ce to wa minha kuma yana daga cikin annahu ajmala Allah ya kawo bayani a dunkule fil baqara a cikin baqara ayatul yataba ayan marayu kenan mai bayani kan marayu an gane ko ayatul yatama kenan wa ayatul wasiyya da ayata wasiyya kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran lil wasiyya wal miras da kuma mirasi zancen gado wal waris da wanda zai gada fi qawlihi wa ala al warisi mithlu dhalik yace ya ce to wa fassala zalika Allah ya fayyace bayanin wannan abin da ya shafi gado da zancen marayi fi hadhihi sura a cikin wannan sura suratul nisa'i ablagha tafsil mafi kai matukar rarrabewa an gane ko tun daga yusikumullahu fi auladikum da sauransu da hukumce hukumce walakum nisfu ma taraka azwajukum da kuma karshen ma abin nan wa yastaftunaka fi nisa'i qul illahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaykum fil kitabi fi yataman nisa'i allati la tutunhunna ma kutiba lahunna da kuma can karshen aya yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak da sauran ayoyi yake cewa kuma wa fassala huna min al-ankihati Allah ya ƙara rarrabe bayani a cikin min al-ankihati game da sha'anin auratayya ma ajmalahu hunaka abinda Allah ya dunkule a cikin cikin suratul baqara fa innahu qala fil baqarati Allah ya ce a cikin baqara wala amatun mu'minatun khairum min mushrika an gane ko kazancan auren abin nan wala tankihul mushrikati hatta yu'min wala tankihul mushrikina hatta yu'min yace fa zakara nikah al amati ijmalan Allah ya faɗi bayanin auren baiwa a dunkule wa fassala huna shurutahu amma a cikin suratul abin nan abin da suratul nisa'i Allah ya fassala sharuɗan aure ina fata an fahimci ni kamar yadda cewa mallami satai minkum tawlan an yanki hal muhsanat al mu'minat fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum al mu'minat an gane ko hatta da auren ƴaƴa ma ai duka an ƙara yin bayanin shi ina fatan an fahimce ni tunda an ce aba mata sadakin su atun nisa sadaqatihinna nihla da sauransu dai ba wai na ama ɗaya ba wa minha kuma ya zo daga cikin annahu zakara sadaq Allah ya ambaci sadaki في البقرة أتكم بقرة مجملا أدنقل بقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا بحالة تقريكم بكو أمشي وني أبو وشرحه هنا مفصلا ياي بيان صداقي مفصلا على الربي أنغانيكو وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ومنها ينا دقتكي an gane ko annahu zakara al-khul'a Allah ya bace ya ambaci khul'i asalin khul'u shine ka zari abu daga jikinka an gane ko tuba in ji malaman zauri amma nan khul'u ana nufin mace ta ce ba ta yin aure sai ai zancen ta dawo maka da sadakin ka shin sadakin sai daidai shi ko ko sai kasa gare shi ko ko in ka ce ma baka da ba sai an kara ma sai an kara ma duk dai akwai maganganu to daidai da abinka ko kasa gare shi wannan babu matsala ma an ce sai an mace ka kai mata sadaki miliyan biyar yanzu kuma ka ce ta ce ba ta yi ka ce sai an kama miliyan goma to na akwai maganganun malamai an gane ko to balantana in kun samu aihuwa sai a ce bai da imani kajin shi wai a biya shi kuɗin shi a shari'a ta ce in zai karba ya karba don wata dama wani na zai zuga ta ce in mijin kirci za a biya ki kuna wani zan biya ni ma ina cikin wannan ta'addanci to Allah ya kyauta
na ce na ce misir salaki da abani nawa ga nawa mu lokacin da abani shudda Eh, Allah ya kyauta lokacin da kai dubu ɗari yanzu ɗari yanzu na buga suna kai suna kai miliyan guda subhanallah to Allah ya kyauta sai sai alkali zai iya rarrabe wannan in buga da yi wa zak- wa zakara huna asbabahu sai Allah ya hodi nan a cikin surtun ta asbabahu dalilan da ke sawar ayi khul'i an gane ko wa eh, wa dawa'iyahu da kuma abubuwan da ke kira yadda shi ma'ana abubuwan da ke sa shi a yi shi duk dai a takaice dai da asbabu da dawa'i duk suna kusan suna abu guda minan nushuzi na nushuz bijirewa mace da fandarewa wa ma ya tarattabu alaihi da abin da yake jerantuwa akan haka ma'ana abin da zai biyo baya wa ba'sil hakamaini da turo masu yin hukunci yan an samu nushuzi wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila inna allaha kana aliyan kabira wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha Eh, ina fata an fice bal ma ba wannan ba hadda nushuzi namiji يا كاوتشن سورة النساء وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا نشوزا أو إرادا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا أن قال يكو على أي حال يتيتو إيه ومنها daga cikin hukumce-hukumcen da a- akwai na alaka tsakanin bakar da nisa'i annahu fassala huna min al-ah- min ahkamil mujahidina Allah ya ƙara fayyace bayanin hukumce-hukumcen masu fita jihadi an gane ko وتفضي من أحكام المجاهدين وتفضيلهم da nuna fifikun su darajatin darajoji masu yawa wal hijrati da kuma ya ƙara bayyana hukuncin hijira ma waka a hunaka mujmalan abin da ya zo a cikin bakar a dunkule au marmuzan ko abin da an kai ishara zuwa gare shi ne marmuz daga arramzu ne shine alama an kai nuni zuwa gare shi an gane ko tunda Allah ce la yastawil qa'iduna min almu'minina ghayru ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim wa amwalihim وأنفسهم على القائدين درجة وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفور رحيما إن الذين توفاهم الملائكة منكم أشكو ذن كما سوء هجرة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا إلى آخره والله أعلم أنقاريكو تو ya ce to fiha ya zo kuma a cikinta mina li'tilaqi na daga ratayuwa inji malaman zauri wato alaka kenan i'tilaqa daga aliqari shine abu ya ratayu da abu to sai aka ce i'tilaq kamar an samu alaka baina bi suratul fatiha ita suratul nisa tana da kuma alaka da suratul fatiha tunda mun ce duk surar da ta gabata aka ce akwai wani abu da take ƙara bayani ne surorin da sun ka gabata tafsir bayanin an gane ko bayani ke yana daga cikin bayani ab- abin nan tafsiru alladhina an'amta alaihim cikin um, fatiha an ce ihdi- siratal ladhina an'amta alaihim hayya waɗanda kai ni'ima akan su to su waye bi qawlihi inda Allah ya ce wa man yuti illaha wa rasuluhu fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin an gane ko an gane ko Uh, abin da ya kamata mu gane shine cewa minan nabiyina min wagga sunanta bayaniya mu yi hattara min tana iya ɗaukar ma'ana goma sha biyu a cikin larabci dan gane ko shi yasa huruful ma'ani malamai sun yi littattafai kansu malaman lugha da malaman usulul fiqh galibi saboda kakka zo ka ɗauko nassi ba a san kan mile ne ake magana ba min tana ɗaukar ma'ana goma sha biyar to yanzu in ka zo cikin su wacce ce ake nufi kaza sai an tantance minan nabiyina na ana nufin dukkan annabawa domin babu annabin da Allah bai masa ni'ima ba was siddiqi da duk siddiqi Allah ya bai ni'ima aljanna da shi was shuhada da shuhada was salihin da mutane na gari mun gane ko to in ba haka ba an kai shi yasa dan shi a zai zo koya ce maka ayu sahabbai dan wuta ne tunda Allah ya ce wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima da ya ce mishi a'a min wagga shi ya doke ta tabi'idiyya amma a wajen ahli sunna min bayaniya ce anan kamar yadda fa'ula'ika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina nan bayaniya ce kamar yadda Allah ce fajtanibur rijsa min al-awthani kun yisanci kazamta daga gumaka to sashen gumaka Allah ya yarda su ba kazamta bane war rujza fahajir duk gumki kazamta ne kuma duk mushriki kazamta ne ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun to yana da kyau shi yasa dalibin ilmi in bai san ka'idodi ba na ilmin muka to sai je ma ya aikata banda bai sani ba koko idan makin shi ya same shi wanda yake musamman firqud dalla irin su mu'tazila irin yan shi'a waɗanda su shubuhohin su ma suna da karfi saboda mutane ne masu karatu ilmul kalam ƙwarai da gaske to sai a samu matsala yana da kyau ɗalibin ilimi ya kokari kowane ilimi ya san kawa'id kin shi gwargwado ya san yadda abubuwan shi suke saboda in za a tattauna ya san yadda za a yi raddi ka azumi shi da wani abu ya zama to ya kasa fita yake cewa wa amma wajhu tilaqiha bi ali imran amma ta fuskar da wato ita suratul nisa take da alaka da ali imran bayan yayi bayanin alakar ta da fatiha da kuma bakara an gane ko da ma bakar ya fara sannan ya bayanin alaƙar ta da fatiha sannan yanzu ya dawo alaƙar ta da ali imran da ke nan take kusa da ita gab da ita mun gane ko ya ce min ha daga ciki anna ali imran sura ta ali imran kenan khatamat bil amri bit taqwa ta karkare ko kuma khutimat an karkare ta bil amri bit taqwa da umarni da aji tsoron Allah mun gane ko wattaqullaha la'allakum tuflihun وافتتحت هذه السورة bihi. wannan sura kuma sai ta bude ne da umarni da tsoron Allah an gane ko ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida yace wa hadha min akbar wujuhil munasabat wannan yana daga cikin mafi girman huskokin samun dacewa fi tartibi suwari a cikin jerin sururi abinda wagga ta kare da shi da shi wagga ta fara wa huwa naw'un min al yana daga cikin wani nau'i daga cikin badi'a kwarewa ɗaya ne daga cikin ɓangarori guda uku na ilimin balaga dama balaga ta kasu gida uku ilmul bayan da ilmul ma'ani da ilmul badi'a an gane ko ya ce to wani nau'i ne na ilmin badi'i kwarewa kenan yusamma ana kiran shi tashabuhul atraf kamanceceniya tsakanin sassa atraf jam'i ne na taraf an gane ko kuma an ka ce tarf an kai marra'un sukuni ya koma gani fihin na kasiratu tarfi an gane ko shi ko an ce taraf sashi wa aqimis salata tarafayin nahari yace to kuma wa minha yana daga cikin alaka wadda akwai tsakanin nisa'i da ali imran anna surata ali imran ita suratu ali imran dhukira fiha qissatu uhud mustawfa an ambaci kissa ta uhud an gane ko nan ba ahad ake nufi ba kissa yakin uhud kenan mustawfatun an cika bayani kanta an gane ko ko an fayyace daga istaufa ne shine abinda an ka cika daga wafa ne cikawa wa dhukira fi hadhihi suratu abin nan wa dhukira fi hadhihi sayyidatu dhailuha sai an ka ambaci zail wutsiya amma na nufin wani sashi ko wutsiya ko dan abu kadan wa huwa qawluhu fama lakum fil munafiqina fi'atayn Allah yana tambaye mu ne me ya sami ku game da al'amarin munafikai kuka rarraba biyu wasu na cewa kaza za a yi da su suna cewa kaza za a yi da su yace fa innaha nazalat domin ita wannan aya ta sabka lam makhtalafa sahaba lokacin da sahabbai sun kai sabani fi man raja'a min almunafiqina daga wanda ya dawo daga cikin munafiqai min ghazwati uhud a ghazwati uhud kama fil hadith kama da zo cikin hadisi in ka diba mai tahqiqin littafi yasa number 1 يتي أخرجه البخاري في التفسير إمام البخاري يفتر شيء عن زيد بن ثابت زيد بن ثابت ومسلم دكما مسلم في المنافقين أتكم منافقين يا تكما بدينا بياني وأحمد في المسند المهم دي حديثي ني تبتت شيء تو كينان nan wani bangare na bayanin uhudu an kawo shi a cikin suratul nisa'i kaga munafiki kenan alamar shi shine cewa bai bayyana sai lokacin da tsanani ya zo galibi ya bayyana abdullahi ibn ubay ibn salul sai da ya je gashi za a buga faraja abi thuluthil jayshi sai ya dawo da ɗaya daga cikin uku na jayshi ana mutum 900 ya dawo da 300 kaga wannan wani nau'i ne da kawo cikas inda babu su fita ba da an hunta amma yanzu sun fita da mutane kuma sun kawo cikas da illa Allah ya kyauta Allah kai mun tsari da munafunci da munafukai da sharrin dukkan masu sharri duniya da lahira wa minha yana daga cikin alaka annafi ali imrana a cikin suratu ali imrana zukiratil ghazwatu allati ba'da uhud an ambaci yakin da abbayan uhud an gane ko yakin da kinan bayan yakin uhud an ka ambace shi bi qawlihi alladhina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum al qarh kinan wadanda sun ka karba ma Allah da kiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan rauni ya same shi kinan bayan yakin uhud tunda da raunin uhud ake nufi wa ushira ilaiha huna sai an kai ishara zuwa ga wannan karɓawar da sun kai da ba su yi abin ga ƙasa a gwiwa ba bi qawlihi inda Allah ce wala tahinu fi ibtigha'il qawm kada ku yi sako-sako ku yi rauni wajen neman mutane na ana nufin wajen neman kafirai don ku yaƙe su in ta kunu ta'alamuna in kun kasance kuna jin rauni raɗaɗi shine ta'alamuna da alhamza ne ba ta'alamuna ba na ilimi in kuna jin rauni fa innahum su ya'lamuna suna jin suna jin raɗaɗi kama ta'alamuna kamar yadda kuke jin raɗaɗi dan haka duniya da ku da su kawai ku dage ku yarda da Allah ku ci nasara amma duk abin da kuke ji suna jin shi in yunwa ta suna jinta in wahala ta suna jinta bambancin ku kun bi Allah wa tarjuna min Allah ma la yarju kun bi Allah su musu bi Allah ba imamu suyuti ya ce to wa bi hadainil wajhaini da waɗannan fuskoki guda biyu urifa an ka gane anna ta'khiran nisa jinkirta suratul nisa'i an ali imran daga ali imran an sabu shi yafi dacewa min taqdimiha daga gabatar da ita alaiha akanta fi mushaf ibn mas'ud kamar yadda yake cikin hadisin qur'anin abdullahi ibn mas'ud li'anna al-mazkura huna domin abinda an ka ambata هنا أنا cikin سورة النساء ذيل ذيل ما في آل عمران shine wutsiya abin da biyo baya kiran bai dace a ce wutsiya ko ta gabaci kai ba ban sani ko mun fahimta ba zailu ma fi ali imran wa lahiquhu da abin da ya rishike shi na biyo bayan shi wa tabi'uhu abin da ya biyo baya fa kanat bit ta'khir ansab kiran sai kasance ita suratu an nisa ita fi cancanta tunda an an yi bayanin Uhud na sannan an kawo abin da ya faru bayan bayan shi bai dace a faɗi abin da ya faru bayan Uhud sannan aka labarin Uhud muna gane ko yawwa shine abin da yake zance yace to wa minha yana daga ciki munasaba tsakanin nisa da ali imran kenan annahu zikira fi ali imran an ambata a cikin suratu ali imran anna qissata khalq isa bila abin qissata annabi isa an halicce shi ba tare da mahaifi ba ko uba wa uqimat lahu alhujja bi adam an kafa hujja da annabi adam alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim ko ba haka ba tunda an kafa hujja cikin suratu ali imran tunda in dai har adamu bai da mahaifi bai da mahaifiya to ai shi yafi cancanta a ce mishi Allah in ma Allah za a cewa wa fi zalika a cikin wannan tabri'atul li ummihi an barrantar da mahaifiyar annabi isa tunda ba a ce ma annabi adamu shege kuma bai da uwa bai da uba to dan an samu mutumin da yake da mahaifiya bai da uba bai dace a ce mishi shege ba khilafan lima za'amal yahud sabani abin da yahudawa sun ka riya wa taqriri li ubudiyyatihi ko to su abin da yahudawa suka riya sun ce dan zina ne wal iyadu billah وتقرير يتتو وتقرير لعبوديته كما أن تبتر دا cewa shi annabi Isa kenan bawa ne bawan Allah ne khilafan liman da athun nasara sabani abin da nasaru sun ka kiraye suka fada shaci fadi kenan kenan dukkan su kowane ya bace kenan wa dhukira fi hadhihi sura sai an ka ambata a cikin wannan sura suratul nisa'i ar-raddu 'ala al-fariqayn ma'an raddi ga jama'a biyu ko bangare biyu faradda alal yahud sai Allah ya raddi akan yahuda bi qaulihim wa qaulihim ala maryama buhtanan azima sun faɗi magana ta ƙarya sun kirkira ta akan maryam Allah kai mu da tsari kenan kaga sai an ka faɗi akwai abin da ya annabi Isa ban mamaki shine halitta annabi Adam alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim to kenan daga nan sai an ka biyo da raddi tun da gaskiya ta bayyana yanzu sai raddi akan yahudawa akan bin sun ka faɗa game da maryam an gane ko tun da an faɗi abin da ya fi shi ban mamaki ya ce to wa'alan nasara kuma sai aka yi raddi akan nasara kiristoci kenan a cikin surtun nisa'i har yanzu bi qaulihi la taghlu fi dinikum kada ku ketar iyaka a cikin addininku wala taqulu ala allahi illa alhaq ku faɗi wata magana nan game da ubangiji ba a ce ala allahi saman allah dan babu abin da saman allah لا يجوز الاستعلاء على الله لا حقيقة ولا مجازا إلا الحق سيغسكيا إنما المسيح عيسى بن مريم للي شي عيسى بن مريم ba komi bane illa rasulullahi sai manzon Allah kinan innamal masihu isa ibn maryam rasulullah shi annabi isa ibn maryam ba komi bane face manzo an gane ko inna ma tufidu al-hasr anna al-hasr idafi an gane ko ana iya cewa rasulullahi sai ce kuma wa kalimatu alqaha ila maryam kaga ya ƙara wani abu kuma kalimar sace da ya jifa zuwa ga maryam wa ruhun minhu kuma ruhi ne minhu daga ubangiji nan ba ruhi ne ba min wagga ibtida'iyya ce libtida'ita ibtida'il ghaya daga ruhi ne wanda hito daga wajen Allah ba min tab'idiyya bace dan kristoci na fakar da su ce minhu ruhi ne na Allah sashen ruhi ne na Allah wal iyadu billah an gane ko eh ibtida'iyya ce ibtida'ul ghaya wa laysat lit tab'id kamar yadda Allah ce wa sakhkhara lakum ma fis samawati ma fil ardi jami'an minhu a gani ya an ce komi duk abinda Allah halitta sashi ne na Allah kiran komi ya koma Allah kiran a an gane ko ila qawlihi lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillah durradi ne ga kiristoci har inda Allah ce masihu yesu almasihu ba zai kyamaci bai zaman tobawan Allah an gane ko to dan haka wannan wannan kenan eh wa minha yana daga ciki annahu lamma zakara fi ali imrana lokacin da ya ambata a cikin ali imrana inni mutawaffika cewa ni ne mutawaffika kalima ta tawaffi tana da ma'anoni daban-daban asalin alwafa alwafa alwafa cika abu eh shi suka ce inni mutawaffika wasu malamai suka ce abinda ake nufi ni ne zan karbe ka in dauke ka da jikinka da ruhinka don wasu na ganin ruhin shi ne an ka dauka amma an bar jikin an gane ko kenan zan ɗauki ranka wa rafi uka ilayya in ɗauki ruhinka zuwa gare ni wasu ka ce a'a in ni mutawaffika ni ne mai ɗaukaka da jikinka da kuma ranka kenan biyu gaba ɗaya wa rafi uka ilayya in ɗaukaka da kai zuwa gare ni wasu ka ce a'a in ni mutawaffika ni mai kashe ka ne an gane ko ko wasu ka ce in ni mutawaffika ni ne zan saka kwana bacci wa rafi uka ilayya sanin in ɗaukaka da kai zuwa gare ni an gane ko domin bacci wani lokaci ana kira shi mutuwa Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha mun gane ko to ala ayyati hal dukkan waɗanda fassarorin an gane ko da wannan ne wasu masu mummuna aqida kamar mu'tazila da ƴan madarisul aqliya da sauran sai sai annabi Isa ya mutu dan Allah ce inni mutawaffika zan kashe ka wa rafi'uka ilai sannan idokar da kai don haka ya mutu ba zai dawo ba karshen zamani don su karanta da hadisai mutawatirai an gane ko to in mun dauki inni mutawaffika zan saka bacci kaga ba ta zancen mutuwa ko inni mutawaffika zan dauki ranka an gane ko ma'ana ruhinka ne zan dauka wa rafi'uka ilayhi sai daukakar da kai ko kuma inni mutawaffika zan hada da ranka an gane ko kenan gaba ɗaya ɗinka zan dauke ka da ranka da jikinka to amma mu ɗaukar musu inni mutawaffika tana nuhin mutuwa mu ɗaukar musu fahimtar su to ba shi ke nuna ya mutu ba don alwawu la tufidu tartib inni mutawaffika ko da mutu kashe kana a'a in asalin magana inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika domin cikin qur'ani akwai at-taqdim wa at-ta'khir walladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama to ya ana sallah sujada aka farawa ko qiyama aka farawa za ka gani qiyaman wa sujada ne amma sun kace sujadan wa qiyama don a san yadda ake musu rabbi wallahu a'lam yace to eh ya ce raddun huna alaman za'ama katlahu an yi raddi ga wanda ya sa tsammanin yarriya cewa ya faɗa cewa ya kashe annabi isa an gane ko tunda an ce inni mutawfika wa rafi'uka ilayya to huna a cikin suratul nisa'i kenan bi qawlihi wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhum ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a adh-dhanni wa ma qataluhu yaqina kaga raddi ne akan su bar rafa'ahu Allahu ilayhi kaga ta an ce wa rafi'uka ilayya to nan sai an ƙara fayyace bayanin cewa wanda sun kace sun kashe su ba kashe shi ba mun gane ko ni yana nuna maka alaka ne tsakanin suratul nisa'i da kuma suratul ali imran akwai dan saura kadan wa minha yana daga ciki annahu lamma qala fi ali imran lokacin da ya faɗa a cikin suratul ali imran fil mutashabahi ayoyi da ce akira mutashabih والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا كما هكذا سنكتي سن إيماني دشي an gane ko in mun ce sun san ma'anar shi kenan sun yi imani da shi duk da yake yana da rikitarwa ko kuma in mun ce ba san ma'anar shi ba sun mayar da sanin shi zuwa ga Allah shi mutashabiha ana mai fassara biyu wasu fassara shi ne abinda babu wanda ya san ma'anar shi sai Allah an gane ko sai zaman tona abubuwa ne ko ko haƙiƙanin al'amuran ba wanda ya san su sai Allah wasu kuma sun ce a abubuwa ne waɗanda ba wanda ma san su kwata-kwata tunda akwai saɓani almuhimmu قال هنا سأل التي راكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك waɗanda suke tabbatacci a cikin ilimi daga cikinsu to kaga da sai an kai magana tabbatacci na ilimi na zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma aka ƙara da waɗanda suka tabbata a cikin ilimi daga cikin mutanen kiristoci da yahudawa an gane ko ban sani ko mun fahimta ba tunda an ce an rasikhuna fil ilm dan a nuna maka cikin ahlul kitabi ma akwai su tunda can rasu kudu fil ilmi yace to cikin wace al'umma sai ƙara nuna maka cewa rasu kudu fil ilmi na yahuda ma sun yi imani da wannan kuma can ma da an kace rasu kudu fil ilmi sura ai tana raddi ne ga kiristoci amma ba a faɗi daga cikin su ba su miye matsayin su wa min ha yana daga cikin annahu lamma qala fi ali imran lokacin da Allah ya ce a cikin ali imran kina cikin munasaba zugina lin nasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'u al hayati ad-dunya an kawata ba mutane hubbu shahawat an gane ko son shawa kenan min an-nisa'i karkata shawan mata inda ana lahiya wal banina da son yaya inda mutun na lahiya والقناطير المقنطرة هذا دوكيا ودا أنك تارا ميوا من الذهب تأذر زيناري والفضة تأذرفها أنغانيكو والخيل المسومة هذا دوكي ودا أنك ما أدو أصلا الصوم شيني علامة قوش تابينا شي أنغانيكو والأنعام da son dabbobi ga suna a tara kala daban-daban wasu sun kace alkhairul musawwama na ana nufin sarakai kenan mulki saboda suke da dawakai masu kawa an gane ko yawwa wal an'amu da dabbobi yan kasuwa da makiwata kenan wal harth da kayan noma a samu a tara dukiya mai yawa rumbu rumbu ko kuma a ce buhuhuwa to zalika mata'ul hayatud dunya wannan duk dan jin dadin rayuwar duniya ne ba komi bane ina fata ana fahimtar ta fitinar duniya duk cikin wadanda ta kare son girma son mata son yaya son tara dukiya son matsayi yace to fassala hadhihi al-ashya Allah ya rarrabe bayanin waɗannan al'amura fi surati fi surati allati ba'daha a sura da tazo bayanta kinan suratul ali imran kinan wadda tazo bayanta ita ce nisa'i ala nasqi ma waqa'at fil aya akan tsarin da tazo a cikin aya nasq shine tsari jeri li yu'lama don a sani ba a halallahu min dalika abinda Allah ya halatta cikin waɗanda abubuwan da sun ka gabata fa yuqtasaru alaihi sai a takaita akan shi wa ma hurrima da abinda Allah haramta fa la yuta'adda ilaihi ba za a ketara ba zuwa gare shi limailin nafsi ilaihi saboda rayuwa an halicce ta tana karkata zuwa ga wato wannan malam yace to faqad jaa fi suratil fi hadhihi surati ya zo a cikin wannan sura ahkamun nisa'i hukumce hukumcen mata wa mubahatuha da waɗanda an ka halatta muna cikin mata lilibtida'i biha fil ayati sabiqa saboda cikin wancan aya an fara zancen mata zuyyina linnas hubbu shahawati minan nisa'i yace as-sabiqa fi ali imran ayat da ta gabata a cikin suratu ali imran wa lam yahtaj amma bai buƙatu ba ila tafsilil banina ya fayyace bayanin ƴaƴa lianna tahrimal banin domin shi haramta ƴaƴa lazimun ya lazimta an gane ko abin da yake lazimi la yutraku minhu shay'un an gane ko ba a barin wani abu daga cikin shi kama yutar kuma nisa kamar da ake barin mata su ƴaƴa gaba ɗaya na suke haramci su ko mata sashen suna tunda ya haramta mata gaba ɗaya da babu zancen aihuwa kuma fa laysa fihim mubahun su cikin ƴaƴa babu wanda ya halatta fa yuhtaju ila bayanihi balli ha a ce to ai bayanin haramcin shi ko rashin haramcin shi wa ma'a zalika yace kai tare da haka ushira ilaihim an yi ishara zuwa ga ƴaƴa fi qaulihi zuwa gare ga ƴaƴa inda Allah ya ce wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan su ji tsoro waɗanda in sun bari kenan wal yakhsha alladhina tarka min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim wagalau ko ta zamanto masdariya an gane ko an gane ko kenan waɗanda su ji tsoro waɗanda in sun bar ƴaƴa bayan su ضعافا خافوا عليهم سيسو جزء أكنسو to falyattaqu Allah ji tsoron Allah wal yaqulu qawlan sadida su faɗi magana mai kyau shi yasa in zaka faɗi magana bayan mutuwarka ka faɗi mai kyau ka yi aiki mai kyau kuma bayan mutuwa ka sai Allah ya tsare ma zurriyarka wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimani fil madina wa kana tahtahu kanzun lahumma kana abuhuma salihan dan ka bar ma ƴaƴanka dukiya ko mulki ba shi ke nuna za su tafiyar da shi yadda ya kamata ba amma in ka bar musu addini da tauhidi to shi kenan ko babu kanan Allah ne garkuwar su an gane ko kamar cikin kissa Umar ibn Abdul Aziz al-Khalifatul Khamis da suke cewa Khalifatul Khamis al-muhimmu dai ɗaya ne daga cikin shugabannin musulmai shine abin da za a cewa wanda ƴaƴan shi mahiyancin dukiyar shi ma kahin ya mutu duk gaba ɗaya ya rabu da ita wanda mata yi saura eh to shi da ake tambaye shi ya an kai kana shugaba babba na musulmi ko baka barba ƴaƴanka kuɗi ba ga shi ga sunan ka bar su yace in kanu salihina fallahu yatawalla salihin in dai diyan shi nagari na yace ai Allah nake kula da mutane nagari don haka in sun zan nagari Allah ne majibincin lamarin su yace wa in kanu ghaira zalika in ko su zan nagari ba yace fala uridu an atruka lahum ma yu'inuhum ala ma'siyatillah ba da son in bar musu abin da zai taimaka musu sabon Allah tunda in ya bar musu mulki ko kuɗi kaga matashi da kuɗi ko matashi da mulki karshen ta ya sa wannan mulkin wajen sabon Allah yace to kaga ba zai kwasa maka da waɗannan kaya ba yace thumma fassala sannan Allah ya ƙara fayyace bayani fi suratul ma'ida a cikin suratul ma'ida ahkamus surraq hukumce hukumcen barayi an gane ko wa qutta'i tariq da kuma yan fashi masu yanke hanya asalin kutta jam'i na qati' mai yanke hanya amma rufin dan fashi li ta'alluqihim domin suna da alaka bi zahabi wal fiddati da kuma zinari da azurfa alwaqi'aini fil aya wadanda suka zo a cikin aya an gane ko ba'da nisa'i bayan zancen mata wal banina da kuma wato ƴaƴa kenan dukiya dai a takaice ba wai nan yana nufin sai tun da wancan lokaci yana zancen zinari ne da azurfa duk da yake in yanzu ne ana iya cewa kuɗi tun da kuɗin takardu ne ake amfani da su wa waqa'a fi suratin nisa ya zo a cikin suratin nisa ishara ila zalika nuni zuwa ga wannan fi qismatil mawarith wajen rabon gado ma'ana abin da ya shafi dukiya kenan an gane ko thumma fassala sannan Allah ya rarrabe bayani fi suratul an'am a cikin suratul an'am amra al-hayawan al'amari abin da ya shafi dabbobi kenan nan ba dabba guda ake nufi ba ko kuma jinsin dabbobi wal harth da kuma abin noma waɗanda an kawo can cikin suratu al imran wa huwa baqiyatul mazkur shine abin da ya saura na abin da aka ambata fi ayati al imran a cikin ayati ayata suratu al imran yace fanzur kai kallo ila hadhihi latifa zuwa ga wannan hikma shine latifa nan allati manna Allah bi ilhamiha wadda Allah yayi ni'ima da wato bani ita kana cewa ilham cusawa in ji malaman zauri an gane ko ma'ana Allah subhanahu wataala ya jefa wannan ilhami a cikin zuciyata to yace thumma zahara li sannan kuma ya sake bayyana gare ni anna suratan nisa cewa ita suratul nisa fassala fiha dhikra albanina aidan Allah ya ƙara fayyace bayanin hukumce hukumce ya'ya li'annahu domin shi Allah lamma akhbara bi hubbin nasi lahum da Allah ya faɗi cewa mutane suna ƙaunar ‘ya'ya a cikin suratu Ali Imran wa kana min zalika yana daga cikin wannan wato isa isaruhum alal banati fifita su akan ‘ya'ya mata fil mirasi a cikin gado tunda wal banina an ka ce ba a ce wal banati ba wa taksi wato wa taksisihim bihi su keɓance su ‘ya'ya maza da gado duna hunna sai su bar 'ya'ya mata kuma bayan 'ya'ya mata kenan tawalla qismatal mawarith sai Allah ya jibinci rabon gado bi nafsihi da kansa ya raba gado da kansa kenan fa qala Allah ce yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn an gane ko wa qala kuma Allah ya ce lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun kenan mazaje suna da rabo ko kaso game da abin da iyaye suka bari wal aqrabuna da makosanta yan uwa walin nisa'i nasibun su ma mata suna da rabo yace to faradda alama kanu yasna'unahu sai Allah ya raddi akan abin da suka kasance suna aikatawa min takhsisil banina bil mirath da kebanci ƴaƴa maza da gado li hubbihim lahum saboda sun fi kaunar su an gane ko faka da zalika tafsilan sai zamanto fayyacewa ne lima yahillu wa yahrumu na daga abin da ya haram ya halatta da wanda ya haramta min itharil banina na fifita ƴaƴa maza allazimi anil hubbi wanda shi fifita wannan ta lazimci soyayya ta samo asali ne daga so in ka ga mutum ya fifita wani abu kan wani abu to so ne ya tunzura shi ya aikata wannan aikin wa fi dimni zalika kuma a cikin wannan an gane ko tafsirul lima yahillu lizzakari akhduhu akwai fayyace abin da ke ne halitta da namiji ya karba min adh-dhahabi wal fiddati na zinari da azurfa wa ma yahrumu da abin da ya haramta tunda in kai gado kenan cikin gadon zinari da azurfa za a gane abin da ya halatta ka karba da wanda bai halatta karba to wannan shi shine kuma da yace wa fi dimni zalika kamar cikin tsatsagiya asalin dimni kamar abin da ya kumshi magana ta kumshi kaza dimni kenan bayanin ya kumshi fayyacewa wa min alwujuhil munasaba yana daga cikin fuskoki na dacewa kenan li taqaddumi ali imran ala nisa'i da suka sanya aka gabatar da ali imran akan suratul nisa an gane ko ishtirakuha ma albaqarati fil iftitah kenan ita ali imran ta yi tarayya da bakar wajen budewa da zancen littafi fil iftitah bi inzalil kitab cewa an sabkar da littafi wa fil iftitahi bi alif lam mim an gane ko yawa da kuma buɗewa da alif lam mim wani na cewa bakara ina an ka zancen littafi sabkar da littafi wallazina yu'minuna bima unzila ilayka ma unzila min qablika ba lare ba fihi ba shi lare ba fihi zancen shakka ne to wani na cewa a a malam nan ya bace ba bacewa bane muna ganewa ko wa fil iftitahi bi alif lam mim da kuma buɗewa da alif lam mim kenan bakara ta buɗe da alif lam mim haka ali imrana وسائر الصور المفتتحة بالحروف المقطعة أنغانيكو سوران سوروري وأن سكبودي دا حروف المقطعة حروفة وأن أنك ينكي ما أنا حروفا دبا أكرن تاسو دا وسدي زا أفد اسمي أقول دارين حروفة كلها مقترنة دكان سو أن هذا سو أن جيران تاسو وتتابعوا باين وتا كيونوسا كما يونوسا أنغانيكو وتواليها da waɗanda suka zo bayan ta jim'i ne a taliya wanda ya zo ba sai a ce tawali an gane ko da waɗanda suka zo bayan ta kenan an gane ko kaga yunusa ta buɗe da hurufin muqatta'a waɗanda suka zo bayan ta daga ciki akwai suratu hud ita ma ta buɗe da alif lam ra in ka diba sai kuma suratu yusuf ta buɗe da alif lam ra in ka diba bayan yusuf sai ra'at ita ko alif lam mim ra akwai mimun in ka diba bayan ta sai ibrahim ita ma alif lam ra in ka diba sai hijr alif lam ra kenan ma an hankalta ma wannan munasaba an gane ko ya ce wa maryam wa taha da maryam da taha su ma kaga haka an hankalta musu ta bude da kaf ha ya ayn sad ita ko ta bude da taha da huruful muqatta'at wa tawasin da tawasin surai suka bude da tasin ko tasimim muka duba suratul namli ta bude da tasin in muka diba wadda ta zo bayan ta ita suratul qasas tasimim na fata abinci ne shu'ara kuma ta buɗe da tasimim kenan damar ita ce ta buɗe da tasin ina fata abinci ne kenan mai tasin ita ce suratul tasimim suratul shu'ara bayan shu'ara isi namli ita ko tasin babu mimun daga nan kuma sai alqasas alaikum salam ita ko ta buɗe da tasimim sai ayi hattara ita abin nan ita namli namli ba ta da mimun an gane ko ta'un da sinun ne kawai gare ta kaga ana iya cewa to ai ya kamata can zuwa gaba za mu zo masu qasim mim ya kamata hada sana aka mai qasin ko ta zanga basu ko ta zan bayan su to me yasa aka canza wannan bayani zai zo insha Allah ta'ala wa alif lam mim da kuma alif lam mim su alif lam mim al ankabut wa tawaliha ita ma ankabut tunda ta bude da alif lam mim bayan ta sai suratu abin nan rum ita ma alif lamim bayan ta sai suratul luqman ita ma alif lamim ina fata ana fahimta ta to kenan duka wannan ana hankalta ma irin wannan munasaba wani lokaci ba sani ko ana fahimta ta ba yawwa to kaga bayan suratul luqman sai kuma abin nan suratu bayan lukman sai sajada ita ma ta buɗe da alfilami ya ce to wal hawamim da hawamim surori ba su buɗe da hamim hamim hamim akwai ghafir akwai eh, bayan ghafir sai fussilat daga fussilat sai shura daga shura kuma sai eh, zukhruf daga zukhruf sai abin nan dukhan daga dukhan sai kuma ahqaf ana kiransu alhawamim ko zawul hama eh, zawu hamim ko kuma alu hamim akwai jasiya mun ketar jasiya yawwa bayan ashe da dukhan sai jasiya daga jasiya sai ahqaf haka ne wa fi dhalika awwalu dalilin mala yace cikin wannan akwai farkon dalili ala atibari al munasaba fi tartibi bi awail suwa haka an gani ko an hankalta ma munasaba shine i'tibari al munasaba fi tar- fi tartibi a wajen jeran tasurori bi awail suwar da farkon su kiran sai an ka hankalta masu budewa da kaza da kaza da kaza ولم يفرق بين السورتين من ذلك بأررب بسكان سوروري daga waɗannan surori masu buɗewa kenan min zalika daga cikin waɗanda ke cikin surori masu buɗewa da haruffa huruful muqatta'a bima laysa mabdu'an bihi an gane ko ga wanda ba da haruffan muqatta'a ya fara ba shine mabdu'an bihi bai fara da haruffa ba waɗancan siwa bainal a'rafi wa yunusa kina a'raf da yunusa ɗaya ne su kadai ne an ka bambanta tsakanin su tunda a'raf ta bude da alif lam mim sad ko ba haka ba to kaga eh, bayan a'raf kuma sai suratul anfal anfal kuma bata bude da harufur muqatta'a ba da kuma tauba an gane ko yace to ijtihadan la tawfiqan ijtihadi ne ba tawqifi ba ba wahayi bane so wannan magana da ya kawo tana bukatar abin nan a'a tana yi wa nan ba a yi cewa abin nan jerin surori eh, zance mafi inganci eh, da mun ka ce mun ka ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tunda yana karantawa cikin sallah kuma in sura ta sauka yana cewa a sa sura kaza bayan kaza ko ai kaza bayan kaza dan haka dai in ya- an mun dauki ra'ayin waɗancan malamai akwai ijtihadi na sahabbai sun yi ijtihadi akan yadda suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa ko kuma a ce a'a eh, su ba a hankalta ma wannan munasaba ba saboda wata munasaba da ta fi dacewa ita an ka hankalta ba mun gane ko to madalla yace wal faslu bizumar kuma an eh, raba tsakanin zumar suratul zumar eh, baina hamim ghafir tsakanin eh, hamim ghafir eh, wa sad da kuma sad wa sayati zai zo ina fata ana fahimta Mm, wal faslu bizumar eh, an rarrabe zumar kenan suratul zumar da sad ta ƙari sai an ka kawo zumar ita ko zumar bata buɗe da hurufin muqatta'a ba bayan zumar ta kare sai an ka kawo hamim hamim hamim hamim yace sai a cikin bayanin munasaba wace munasaba ce ta fi dacewa da tassa aka bar wancan na farkon surori yace sai a ci zai zo insha Allah an gane ko yace to min alwujuhi fi zalika yana daga cikin fuskoki a cikin wannan aidan kuma ishtirakuhuma fi tasmiya kenan sun hadu a cikin tasmiya ma'ana kenan yana nufin bakara da ali imrana bizahrawaini kina ba ka dalilan da suka sa aka gabatar da Ali Imran ne akan eh, akan nisa'i me yasa aka kusantar da ita daga bakara to saboda an kira su az-zahrawaini fi hadithin a cikin hadisi iqra'u az-zahrawaini ku karanta surori masu haske guda biyu domin az-zahr kalmar zahr tana nufin haske az-zahir an gane ko yace al-baqa eh, al-baqarata wa ala wa ala imran kiran bakara da ali imran فكان افتتاح القرآن بهما بود القرآن دسو نظير اختتامه يا كما كما تمكر شيني نظير تمكر يد أكا أكا كركري كيلان تكاشي بسورتي الفلق دا سورة الفلق والناس دا ناسي المشتركتين وأن دا سكا حدو أنغاري سكا يتاريا في التسمية أشين سونا بالمعوذ بالمعوذتين كو معوذتين da an ce mu'awwazatayni fi dacewa kenan surorin da da su ake neman tsari mu'awwaz ismul maf'ul ne abin mu'awwad bihi kenan abin neman tsari da shi ina fata an fahimce ni eh to wannan su dai ne aujuhul munasaba wanda ba mu su iya hankalta ma eh, kuma ya dan shiga bayani har ya kawo eh, karin tafsiri game da abin da ya shafi sauran surori kaga ya kawo ma waɗanda suka zo bayan nisa'i ya hada da eh, bayanin ma'ida da kuma an'am tare da cewa kuma ya bayyana dalilan da suka sa aka gabatar da wato ita Ali Imrana akan nisa'i bayan ya hudu alakar da akwai kuma tsakanin nisa'i da ya fara da akwai bayanin alakarta da Fatiha ya zo alakarta da Bakara kuma ya bayanin alakarta da Ali Imrana eh to wannan shi ne abinda eh, ya ya sauƙaƙa insha Allah ta'ala Eh, kafin mu karkare bayani shine cewa suratul eh, wannan littafi tanasuqud durar tanasuq daga nasaq ne shi abinda an kajeranta ad-durar kuma jam'i ne na durra lu'lu'i na ilmi shi kuma marasidul matali daga rasada ne shine ma'ana yayi daku al-matali jam'i ne na matla wurin da abu ya bullo kina ana kallon ana dakon mabulla mabulla ta abin nan ta farkon sura da karshen sura mabulla kenan kamar farko kamar an ce matla inda abu ya bullo kenan abubuwa guda biyu marasid daga wato dakuna inna rabbaka labil mirsad an gane ko kenan saboda littafin in mutum ya ji shi bai san ma'anar sunan shi ba kaga akwai matsala gara a fara tun da farko sha Allah abinda muka faɗa ya zama tuni Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh